فاتحة لصلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وبنى السبيل ولا تبذر تبذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالزفر وآت ذا القربة ku bawa wato ma'abota kusanci ɗan uwanku mafi kusa ma'abocin kusanci to ku bashi haƙƙahu haƙƙinsa min albirri na daga ihsani kyautai in Allah ya hore ma hali dan uwanka kai mai kyauta kyauta ta alkhairi ta sada zumunci a sada zumunci ga mai kuɗi shi mai kuɗi sada zumuncin sa ya mika shi kuma wanda ba shi da shi sada zumuncin sa ya je a gaggaita ya yi magana mai daɗi ya yi abu to ku bawa wato ma'abocin kusanci haƙa haƙƙinsa min albirri na daga kyautaye ihsani wasilatin rahimi da sada zumunci wal miskinu wato ya faɗi wato haɗa kaɗan a cikin mai yawa silatin rimu ɗin nan ya tattare birrin ma a duk gaba gida to ya faɗi mina birri na daga wato kyautaye da silatin rahimi wal miskina shi ma miskini ku bashi haƙƙahu haƙƙinsa abinda Allah ya hore muku shi ma ku bashi na daga kyautaye ɗin abinda Allah ya hore ku bashi da sada zumuncinsa ya san musulmi duk yan uwansa ne wabinan sabili da ɗan tafarki wanda guziri ya yanke masa ba a garinsu yake ba kuma ko da a garinsu mai kuɗi ne amma idan guziri ya yanke masa shikenan in ya yi bara sai a bashi wala tu bazir ku ciyar da dukiyar kowa a cikin hanyar da ba ta Allah ba shine almubazzaranci wai mai almubazzaranci ne wani sai da ce ai an ce ka almubazzaranci ka a dinga kwasar dukiya ana bayarwa har kawai ba shine almubazzaranci ba dukiyarka gaba ɗaya ka bada ita cikin lamarin Allah ba kai albazaranci ba amma kwabo ɗaya ka bada shi cikin hanya haram to kayi albazaranci kenan wala tu bazir ka kuyi albazaranci ko shine bil infaqi da ciyarwa fi gairi da'atillahi ba a cikin bin Allah ba ku ciyar da dukiyarku ba a cikin Allah ba tabbiran kan ku almubazzaranci Inna al-mubazzirina kanu ikwana shayatin ka gani masu yin almubazzaranci masu ciyar da dukiyarsu ba a cikin lamarin Allah ba kanu ikwana shayatin sun zamanto ‘yan uwan shaidanu ma'ana ala ɗariƙa ce sun zamanto akan hanyar shaidanu wa kana shaytanu li rabbihi kabura to shi ko shaidan da suke kan hanyar nan tasa kasan kowaye shi shi ko shaidan ya za kasance kafuran shadidan kufur mai tsananin kafurci ne da rabbihi ga ubangijinsa wa in ma tu'ridanna anhu mubtiga rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura wai ma tu'uri zanna idan kuka kau da kai wato ku ba ku ba su ba suka zo suka yi bara din a wannan lokacin ba ba ba ba ku da shi mutum yana da kyauta yana da alheri ba ha ba lokaci mai ciwo a wajensa mutum ya zo ya roƙi abu ba shi da shi sai ga ya shiga cikin damuwa kamar ma ya kau da kai shi mai roƙon ma sai ga kamar ya nuna zai san ya zo ne a'a wato yana cikin damuwa ne mai kyauta ba lokacin da yake da nishaɗi irin lokacin da zaka zo ka tambaye shi yana da abu to sai ga yana nishaɗi to idan kuka kau da kai wato kuka bujira kuka ba da baya an hungare su su inda suka zo suka yi roƙo din ba ku da abin da za ku ba su su ƴan uwa din ko miskinai din ko ƴan tafarki din wato ba ku da abin da za ku ba su kuka kau da kai ko ibtiga a rahmatin to saboda dan anhu ibtiga a rahmatin min rabbika kuna neman rahama daga ubangijinku ma'ana kuna neman sai Allah ya kawo muku ne sannan ku ba su tarjuha da kuke kaunata li talabin rizqi dan neman arziki kan taziruha da kuke jiranta ya ci kai yana zo maka kana jira kila ko wani kuɗi zai zo ma ko kuma to yanzu dai babu amma kuma in Allah ya tafi ana sa rai nan gaba za a dan samu wani abu to a babu to idan haka ta faru fa kullahum qawlan ku gaya wa masu bara din nan ko yan uwa din nan ko yan tafarki din nan ku gaya musu kaulan faɗi mai suran wato mai sauki layyinan faɗi mai taushi sahalan mai taushi kan ku ce kun dame mu da bara to kuma kowace ai ta ba ku ga a'a ta ce to Allah ya bada hakuri yanzu dai sai ikon Allah dai amma dai Allah ya bada hakuri ai ta dai addu'a Allah ya kawo in Allah ya da yana yana nan tafi to a gaya musu faɗi mai daɗi ولا تجعل يدك مغلولة لناؤلكك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا wala ta da aliyar daga kaka sanya hannunka magalulatan a bas hukun cewa ɗauri idan aka biyo da hannu ta wuya aka ɗaure shi ta baya to sai a ce an yi kun- hukumi kenan wai saboda rowa kai hannunka kamar ɗaure yake a wuyanka in hannu yana ɗaure a wuya ya zai yi haka ya miƙa to kan kuma yi da hannunku haka saboda rowa ta zama to kamar kun ɗaure ta a wuyanku a ɗaure take kwata wuta a wuyanku magalulatan wato a bayyana hukumi ila ulishika zuwa wuyanka ai la tumsikha ba ka rike ta ai tumsikha da ka rike ta wato anil infaki ga barin ciyarwa kullal maski ai la tumsikha kakka rike ta anil infaki ga barin ciyarwa kullal maski dukkanin wato rikewa a cewa na dai ba shi da alheri ne hannunka ai hukunta ce to kakka zama haka wala tafsha bil infaqi kakka shimfiɗa ta kuma cikin ciyarwa kullal basti dukkanin wato ciyarwa har ka zo abin ji ya ƙare kuma ga ka baka da hakuri to kakka je kuma ka watsar da shi abin ya ƙare ka koma kuma kai ma yanzu miƙa kake kana cewa a bani bara a bani bara fata kuda sai ka zama to maluma abin zargi mahasura wato abin yankewa mun kadiya abin yankewa lashiya inda ka ba komai a wajen ka إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء wa ya kaje to in kuma Allah ya sa ma sanyin zuciya din kuma sau ka ka san komai daga Allah ne to inna rabbaka ubangijinka ya sudur rizqa shine yake yalwata arziki wasi'uhu shine yake yalwata shi bi man yasha ga wanda ya so wa ya qadiru kuma shi ya yudayyiquhu shi yake kunta ta arziki bi man yasha ga wanda ya so innahu kana إنه كان bi ibadihi khabiran basira ubangiji ya kasance ga bayinsa khabira masani ne aliman bi bawadihim masani ne da koyansu basiran kuma masani ne wa zawahirahum da wato zahirinsu Allah ya san zahirinsu da badini ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق wala taqtulu auladakum kaku kashe wato mutum dai ya zamanto yana bayarwa mai imani da yawa wanda ya san Allah mai arziki ne mai kaza dan ya bayar duka ba komai sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya dauko dukiyarsa ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka mai kabar musu mai kabari a gida yace na ban musu Allah da manzon Allah wannan matsayin sa ne. sai na Umar kuma ya raba biyu ya kawo rabi mai kabar iyalinka yace na ban musu irin wannan manzon Allah yace Allah ya musu albarka in ka san in ka bayar kuma an jima babu komai a hannunka kuma duk za ka damu ka shiga damuwa kai ta cewa an ce in mutum ya bayar yanzu yanzu za a kawo masa to gashi na bayar gashi ba a kawo ka so so ba da kaɗan dan abin da za ka iya kaka zo kana abu to kun kuma kana da hakuri shikenan Allah dai shine mai yalwata wanda ya so Allah kuma shine mai takaita arziki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ciyarwa ba ta kawo talauci ciyarwa ba ta kawo talauci to wala taqtulu auladakum ka ku kashe ƴaƴayanku bil wa'adi da binne su ka ku binne ƴaƴayanku mata al'ada ce ta jahiliya kashiyata imlakin dan tsoron talauci نحن نرزقهم wa iyyakum mu ne masu azurta su ƴaƴan naku wa iyyakum hakku din ma mu ne masu azurta ku arrizqu ala Allah arziki akan Allah tabaraka wa ta'ala ita kai dai ita kokari abin da ka iya amma za ka ga wani abun ma dai ba karfin ka bane dai daga ikon Allah ne wani abu yake juyawa ko to kau kashe yayan ku dan tsoron talauci mu ne masu azurta su da ku إن قتلهم كان كلعا kabira kashe yayan ku dan tsoron talauci kana kidam wannan kure ne isman wato zunubi ne kabiran babba ولا تقربوا ne الزنا kada ku kusanci zina ablagu wannan shi ya fi kai mutu kamin latatuwa ka a ce ka ku zo zinan ba aka ce ma ko abin da yake kusa da ita matan ku ko kusa da ita matan ku yi إنه كان فاحشة وساء سبيلا انه ita zina kana fahishatan ta zama to kaziha mummuna ne wasa'a bisa sabilan tafarki da aka dauke shi na zina yayi muni zai kai zuwa halaka kenan ala ba'du salafi ba'arin wato magabata ya faɗa na daga malamai izaru min zina yace ku ji tsoro na daga zina fa inda fihi sitta kisalin zina tana da ɗabi'u guda shida salasan duk mai yin ta sai Allah ya gada ma wa'annan ɗabi'u guda shida salasan fi duniya guda uku a duniya suke wa salasan fil akhirati guda uku kuma a lahira suke fa fi duniya guda uku da zai same shi a nan duniya ya zahabu bi barakati rizqi Allah zai tafiyar mata albarka arziki arzikin sa zai kare yanzu yanzu Allah zai tafiyar mata albarka arziki ya kunu sahibu fakiran mai yin ta zai zama talaka yanzu yanzu za ga faya faya kuɗi ya so tahowa to kuma da an shiga hanyar banza an shiga hanyar zane yanzu yanzu za ga kuɗin ya ƙare waya zahabu bi baha'il waji yana tafiya da kyan fuska komai kyan fuska ka da kwarjinin fuska ka da mutum ya so zana kuma shikenan sai ga duk mutane suna kyan fuska su kuma faya kunun mu bugatar sai zama abin ki inda musulmi da nan ga musulmi komai kyan nasa walau kana jamilan ko kyakkyawa ne kuma sai ga duk musulmi sun kishi shi wani sabbibul marasa kuma yana jawo rashin lafiyar da za a rasa magani a ce ba magani ai dai kowa ya san is a zamanin mu ko to sai da rashin lafiyar kuma da za a rasa maganin ta duk baki daya haza fi duniya wannan a duniya kenan wa fil akhirati a lahira kuma shiddatul hisab ga tsananin hisabi wa shiddatu ghadabillahi ga tsananin fushin Allah wa dukulin na riga shiga wata Allah ya kiyaye mu ولا تقتلوا النفس التي حرم الله illa bilha wa la taqtulun nafsa kan kashe rai allati harrama Allah wa ta'ala ya haranta a kashe ta illa bil haqqi sai da gaskiya ai wata Allah a sama ha ya tsare ta wa huwa muslimun shine ran musulmi aw kafiru ko ran kafiri fi zummatil muslimi wanda yake cikin zimma kafirin amana shi ma ka kashe shi ko sai dai kafirin da ya yake ka to wannan ba komai wa'annan duk ba a kashe su illa bil haqqi sai da gaskiya ai sai da ɗayan guda uku nan ka tangantacce in ya zina shi kenan sai a kashe shari'a ta kashe shi ba ka kashe shi ba ko to annabtu bin nafsi rai in ka kashe rai shi kenan sai a kashe ta ko da wanda ya bar addinin sa ya rida to wannan shi ma in bai tuwo ba sai a kashe shi in ba haka ba ba dama a kashe kowa ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل tilkatil wa man qutila mazluman wanda aka kashe shi abin yi wa zalunci da zalunci aka kashe shi to shikenan faqad ja'alna li walihi mun sanya ga warisihi magajinsa sultana mun sanya masa taslidan wato bin jini mun sanya masa bin jini alal qatil amsa wanda ya kashe shi yanzu dole ne dan uwansa ya bi jininsa ya ce sai an yi kisasi dole ne dan uwansa ya bi jininsa ya ce sai an yi kisasi ai bin jini wato ga wanda ya kashe shi idan ya tabbata lalle da gangan aka kashe shi duk hukunce hukuncen shari'a ya zo cewa lalle wannan dan uwan nasa ko ɗansa magajinsa ne lalle da gangan aka kashe shi kuma da zalunci aka kashe shi to ya wajaba ga hukuma ta shari'a ta nemi dan uwan nan ya bi haƙƙinsa yaya bin haƙƙin nasa yake hukumar tambaye shi to me kake so a yi wannan wanda ya kashe dan uwan naka kashe shi kake so a yi ko kaya ce masa ko kuma za a ba da diya to yanzu yana kan wai an sanya mar iko ba wai zuwa zai je ya kashe wanda ya kashe dan uwan nasa ba a'a shi dai shawara za a nema a wajensa a nuna girman sa a nuna to yanzu wannan haƙƙin ka ne me kaga za a yi in ya ga dama ya ce a kashe shi to shi ne hukuma ta kashe shi in ya ga dama ya ce na yafe shi sai dai ita hukuma kuma kar abin ya zama sakaci to su tabi na ta haƙƙi kuma ta ɗaure shi ɗan da ɗan lokaci ta sake shi in ya ga dama kuma ya ce a ba shi diya shi kenan hukuma ta sawa wannan wato wanda ya kashe diya ɗin nan to haka za a yi abin da ya zaɓa to sai hukuma ta zartar da shi bai halarta a kansa ya ce shi da kansa zai zartar da hukunci ba dan duniya ta lalace kenan dan in ya kashe wanda ya kashe ma dan uwa shi ma dan uwan wancan zai zo ya kashe shi shi ma shi kenan yaki ya faru kenan amma gwamnatin ta kashe ba wani wanda zai ce ba wanda zai iya yakarta ta karfin kowa to ka gani shi ne to mun sanya masa wato tasmidan wato bin jininsa fala yusrif kada ya kuma zurfafa wato yayi tsarna ya tajawaz al-hadda kai ya tsallake iyaka bil qatl a cikin kisan shine ya je ya kashe wanda bai kashe ma dan uwa ba ko ya kashe da abin da shari'a ba ta yadda a kashe ba shi ga mummunan hanyar da ya bi ya kashe ma dan uwa to kuma shari'a ba ta yadda da wannan hanya ba to yanzu za a kashe ba za a ce za a rama ma irin ta wannan hanya ba kawai sai a sa takobi a fille ma kai ko a sa bindiga a zamanin mu gwamnati ta harbe shi ko ko irin wannan allura da ake yi da guba shikenan ya rasu dai to ita gwamnati da ita tun duk abin da za a yi masa to innahu kana mansura shi dan wannan nasa abin taimako ne daga Allah abin taimako ne daga hukuma kuma gwamnati za ta taimake Allah zai taimake shi gwamnati za ta taimake shi ne ta biyan man da haƙi to kaga wannan lalle hukuma ta kula da wannan saboda gashi yana daga girmama ta Allah ya hada ta da kansa a cikin cewa za a taimaki wanda aka zalunta wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsanu ahsanu hatta yablugha ashudda wala taqrabu malal yatim kan kusanci kan ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da ɗabi'a da ta fi kyau don ku raya masa dukiyar ne don ai kasuwanci da ita wato dukiyar ta ƙaru ka a bata zakka ta cinye ta wajen waɗanda suka faranta zakka a dukiyar maraya ka a bata zakka ta cinye ta to sai ai ta juya masa kuma duk abin da ya dace a cikin kasuwanci irin wannan a yi da shi shi kenan sai a yi har idan Allah ya sa ya kai girmansa kamar yadda aya za ta faɗa wa awfu bil ahdi to billati hiya ahsanu hatta ya buluga ashiddahu har sai ya kai karfinsa ai har sai ya kai wato rishidahu shiriyansa da i- da- da dabarar da zai iya rike dukiya sai ya zama mai hankali kuma shiryayye to wayan suka tafi komai kufansa inda zama mai hankali shiryayye ba za a bashi kuɗin ba ba za a bashi kuɗin ba amma in ya iya ji- rishidu shekarun rashidu sai ya kai shekara talatin da uku wannan shine shekarun rashidu amma in zai iya juya duke tasa ko dan shekara ishirin ne ya iya juya ta yana da wayo yana da hankali sai a bashi to kuma ko ya yi shekara hamsin ba shi da hankali ba zai iya juya ta ba almazanci zai ka a danka masa ya yi ta faɗa din sai hukuma ta hana a bashi wannan shine eh, hatta ya buluga a shiddau to su kuma yanzu wajen turawa shekarun shiriya shine shekara goma sha takwas idan namiji ya shekara goma sha takwas shi a wajen bature wannan ya yi hankali ya isa ya rike kansa sai a- a fitar da shi daga gidan reno to har dai ya zama to wato yana da yanda zai iya juya kuɗin nan ya shi kenan sai a danka masa a kafa shaida a ka- a yi komai a ce to an yi kaza an yi kaza shi kenan a bashi abin da ya samu wa awfu bil ku ahdi cika alkawari idan ahadi idan kun yi alkawari innal ahda kana mas'ula alkawari fa abin tambayar sa ne za a tambaye ku akan kun cika ko ba ku cika ba wa awfu al kayla idza kiltum wa zinu bil in qisqasil mustaqim wa ansul kaila ku cika ma'auni a muhu ku cika ma'auni idan kirkin idan kun yi awo wa zinu ku yi awo bil qisqasi da mudu al mustaqim madaidaici ka a tauya ma'auni zalika khayrun wa ahsanu ta'awila ta'wila zalika wannan abu da aka yi horon da shi khairu ko ku cika ma'auni din nan ku yi awo da mudu mai kyau khairun shi yafi wa ahsanu shine mafi kyau tawilan wa- wa- wato makoma ga makoma shine yafi muku a nan duniya za ku rayu rayuwa mai kyau kuma shine yafi muku makoma kuma a lahira ولا تقف ما ليس لك به ilin wala tattabi kakka bibiyi ma laysa laka bihi ilmu abin da ba kai da ilimi a ciki ba ka da ilimi akan wannan abu ko bai shafe ka ba kuma kai ta min diddigi sai ka ji wai kaka aka yi ne wai yaya abin nan ya faru to wannan gulma kenan kuma za ka a'a ba ka- bai shafe ka ba kuma ba ka da ilimi akan ba hanyar ka bane bashi in so kake ka sani ka yi karatun abu ba ka ka rigima akan abu ba to ka bibiyi abin da baka da ilimi akan sa إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع كاجي والبصر دجني والفؤاد دزوسيا كل أولئك دكا وانا كان عنه مسؤولا sai a- abin tambaya ne a kansa yaya za a tambayi mai shi yaya ya tafiyar da shi yaya ya aiki da shi ولا تمشي في الأرض maraha kakka tafi da takama akan ƙasa kakka yi tafiya zama rahim kana busar iska akan ƙasa kana tafiya bil kibir da girman kai walkuya la'i da takama to kakka yi wannan إنك لن تكرك نردا walan tabluga jibala tula komai takamanka komai girman kan naka wato komai busar iskan naka innaka lan takriqa al-arda ba za ka iya huda min ƙasa ba ka shiga haddan ƙasan bakwai ji Allah komai buga kafar da kake dai baka saka huda kasan nan ba ko tusibaha ba za ka iya huda ta ba hatta ta buluga akira haka kai karshen ta bi bi kibrita saboda girman kanka walan ta buluga aljibala tula komai daga kuncin ka kana daga ka kai kai na abu za ka kai tsawon dutse ba dai gashi nan ko tula ba ka kai tsawon dutse ba ma'ana ma'anan magana annaka la ta buluga haza ba za ka kai wannan mablagi wannan wato wajen kaiwa ba to fa kai ka taktalu to ta yaya za ka dinga takama كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها makaruha kullu zalika duka wayannan abubuwa da aka faɗa din nan tun daga wajen tun daga wajen cewa wala ta alma Allah illa ta alma Allah ilaha nakara har zuwa har zuwa cewa marahan din nan innaka la tabzuka jibala tula to dukkan wayannan abu da aka faɗa an faɗi ɗabi'o'i 25 in ka kirga tun daga nan har zuwa nan wajen to dukkan waɗannan abu da aka faɗa kana sayyi'atan inda rabbika makaruha wato mummunan abu ne abinci ne daga ubangijinka kuma mummuna mummunan hali ne wannan to mummunan halin kuma yanzu ɗabi'u 25 aka faɗa mummunan halin a ciki su ne ɗabi'u goma sha biyu amma kaman kuma ana fahimta a cikin ayar kyakkyawan halin kuma abin gode abin yabo ne abin godewa daga ubangijinka mummunan halin abin ki ne a wajen ubangijinka kyakkyawan halin kuma abin so ne daga ubangijinka ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة zalika wannan abu da aka faɗa din nan mimma auha ilaika yana daga cikin abin da ubangijinka rabbuka ubangijinka ya ma wahayi zuwa gare ka ne min al-hikmati na daga mau'izatu wa'azi hadhihi kamsun wa ishiruna kaflatan wannan su ne ɗabi'a guda 25 wanda ubangijinka ya ma wahayi a cikin littafinka na daga wa'azi ولا تجعل مع الله إلهنا ترى فتلقي في جهنم maluman malura wala da ja'al ma Allah ilaha nasara kaka sanya tare da Allah ubangiji wani ga Allah ga wani ubangiji wani bada'a bihi da wannan ya fara wa katama bihi ya kuma rufewa da shi Allah ya fara da tauhidi ya rufe da tauhidi domin ka san tauhidi shine mafarar lamura kuma shine karshen su wa huwa ra'asul ashiya'i tafsiri tauhidi shine kan abubuwa duk gabaki daya ma asasu ha shine foundation ta tun duk gabaki da wal amalu dukan ayyuka biduni ha ba da tauhidi ba batilin wato batacce ne to shi yasa ya ya kare da ita kaka sanya wani ubangiji tare da Allah gabaki da matul qafi jahannama sai a jefa ka a cikin wutar jahannama maluma abin zargi madhuran wato abin korarre أفأسيكم ربكم في البنين واتخذ من الملائكة إناثا
asfakun rabbukum yanzu a kalasa kun ya ahala makata yanzu ubangijinku ya ku yan maka ya zaɓe ku bilbanina da 'ya'ya maza ku ya ta ba ku 'ya'ya maza abin da kuke so kenan wata kaza shi ku ya rigi da mala'ikatu daga mala'iku ina san 'ya'ya mata banatin 'ya'ya mata linafsi bi za'ami kun dariya wakku إنكم لتقولون قولا عظيما hakika inna kun ku mutanen maka da kuluna kuna faɗa da zalika da wannan kaulan faɗi aziman mai girma ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا صرفنا حقيقة بينا ولقد حقيقة والله صرفنا بينا من بينا في هذا القرآن أتكون وانا القرآن من الأمثال ندق مسالي والوعد دا القوري نا الهير إمتنا أي كميشو والوعيد نرقود يذكر من حكا لين يتعب ذنس وأذنسو وما يزيدهم إلا إلا نفورا أما تتو أنه وعزيز مكيد قال مسلم إلا نفورا سيبدو عن الحق تقبل قسيا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي الأرض سبيلا Kulga ya musu lauka na ma'ahu a alihatu da Ubangiji yana da wani iyayen gida tare da shi da akwai wa'insu allolin tare da Allah tabaraka wa ta'ala kama ta kuluna kamar yadda kuke faɗa lauka na ma'allahi alihatu da akwai wa'insu allolin tare da Allah idan to yayin nan labta ga laɗalabu da sun nemi ilazul arshi zuwa Ubangiji mai al'arshi Allah da sun nema daga wajen Allah mu Ubangiji mai al'arshi sabilan tafarki da kaji yanzu ana yaki a sama da wa'yansu alloli ne da yawa a sama da mun ji mun ji sama tana rubuji ana ta yaki a ce ai da Allah na waje kaza da na waje kaza ne yaki yaki dan sarakuna in dai sun haɗu bayan da za a zauna lafiya sai dole an ba hammata iska wannan zai dinga wannan gani gani ko ko wannan ya ce ya abu maka dole dai sai kaga abu ba dan ma da Allah ya ka tura mulkin mallaka suna da alheri suna da sharri suka zo suka hana wannan yaƙi yaƙi ba ai da katil wal maqsudi ne kawai yaƙin fada da ƙasa da kaza to kuma har yanzu su ma ai gashi nan sun dawo yaƙin fada da ƙasa din suke tsakanin Rasha tsakanin kaza bayan da dai za a zauna dole sai an ce bari in nuna man ni na fi shi kaza kaza kaza to da Allah ya akwai wa'ansu ubangiji ba Allah ba ai da sai ce to bari yakin ubangiji bil arshi ya shine kadai zai dinga aika ma'aikansa kowace mu ba za mu yi wani abu ba ma'ana Allah ba shi da kishiya ba wani ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala nan daga da sun nemi zuwa ubangiji bil arshi ubangijin nan ma'abocin al'arshi to haka dai su ba su da al'arshin ma ko da sun nemi wajen ubangiji ma'abocin al'arshin na Allah shine Allah sabilan da sun nemi hanya li yuqatiluhu dan su yage shi subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira subhanahu tanzihan lahu sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya daukaka amma ya kuluna ga abin da suke faɗa min shuraka ne daga abokan tarayya uluwan daukaka kabiran babba yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihim a'a Allah shine ya halicci kowa da komai kuma yusabbihu lahu yusabbihu yusabbihu ko yusabbihu lahu ruwaya qira'a ba yusabbihu lahu yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi ma fi samawati duk abin da ke samman bakwai ko me shi na daga mala'iku da duk halittansa wal ardi da duk abin da yake kan ƙasa na daga mutane da tsirarrika da dabbobi wa man fihinna da duk abin da yake cikin su sabbihu lahu tana tasbihi gare shi ai yusabbihu lahu duk ɗaya suna yin tasbihi gare shi yana fihu yana tsarkake Allah as-samawati samman nan guda bakwai wal ardu da kasan nan wa ma fihinna da abin da yake cikin sa min al makhluqat na daga halitta yusabbihuna lillahi suna yin tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba wani abu wa in min shay'in babu wani abu nan makhluqat daga halitta illa yusabbihu sai yana tasbihi mutallabisa mai cuduwa bihamdihi da godiya ga ubangijinsa la tara makhluqa ba za ka ga wani abun halitta ba illa huwa yusabbihu Allah tabaraka wa ta'ala sai yana tasbihi sai yana zikiri ga Allah tabaraka wa ta'ala balle a ce ma akwai wani abokin tarayya balle ma a ce zai yi yaki da Allah tabaraka wa ta'ala oh duk bayi ne kuma kakka ce to ai bayin da wa'in sandararru Allah ya ce ibada suke zikiri suke kai da baka sani ba yanda muwa muke ibada su ma kowa ibada yake irin tasa illa to min shay illa yusabbihu bihamdi ko la tara makhluqa ma za ka ga wani abun halitta ba illa huwa yusabbihu lillahi sai yana tazihi billahi ga Allah tabaraka wa ta'ala sai yana zikiri walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku fahimtar ba za su iya fahimtar tasbihahum yanda zikirin nasu yake ba yanzu in kai ka ji mutum yana la ilaha illallah ko Allah Allah yana zikiri dutse fa me ka ji ya ce ai ba ka ji ya ce ba babur ba kaza kaza ba za su iya fahimtar zikirin nasu ba lakin sai dai banu adama ƴaƴan ƴaƴan ɗan adam ɗan adam la yasma'una lugata haula'i ba su ji yaran wannan ba san yaran wa'annan ba al'ashiya wa'annan abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce ma min shay'in babu wani abu illa wa yusabbihu lahu sai yana tsarkake shi sai yana tanzihi yana zikiri ga Allah ba wani abu sai yana zikiri ga Allah wa zalika bil asma'il aliyati to shi yana zikiri da Allah din ne da sunaye madaukaka wato sunaye na sana'i yake zikiri da su ko zalika yanda abin yake anna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tajalla ya bayyana bil asma'i da sunayensa kama tajalla bil zati kamar yadda ya bayyana da zatinsa wa kama tajalla bi sifati kamar da ya bayyana da sifarsa fa ala haza to abu sa wannan la tajidu zarratan ba wata ƙwayar zarra bare ma wani abu babba ko dakka au jalla ba wata ƙwayar zarra fil kauna a cikin halitta illa wa hiya qa'imatun sai Allah ya tsayar da ita bi ismin da wani suna daga nasa sai wani suna ne yake rike da ita ba wata ƙwayar zarra a cikin kauna sai akwai sunan Allah da yake tare da ita ismin da suna min asma'illahi tabaraka wa ta'ala daga sunan Allah la taqumu zarratani ƙwayar zarra guda biyu ba ta haɗuwa ala ismin wahidin a sunan Allah guda ɗaya Allah mawadaci ne ya fi ƙarfin wannan ya fi ƙarfin wannan kowace zarra tana da nasa suna ba za a ce suna ɗaya ɗau zarra guda biyu ba ko ko zarra guda biyu su ɗau suna ɗaya ba Allah ba ne kenan wannan wahidin wala ya tajalla ismu suna ɗaya bai bayyana wahidin guda ɗaya fi zarratai ne a cikin zarrori guda biyu fa ala haza to akan wannan kullu zarratin kowace ƙwayar zarra fil wujud da halitta laha ismun tana da nata suna khasun biha wanda yake banci da ita wa tasbihuha tasbihinta zikiru zalika al ismu ta dinga kiran wannan suna shine tasbihinta abadar rasul sallallahu alaihi wasallama annabi mai tsaya ga aminci Allah tabbata a gare shi ya damki kabzatan damka min alhasada daga tsakowoyi fa sabbaha sai dai tasbihi fi yadayhi a cikin tafin hannunsa sallallahu alaihi wasallam sai aka ji tana zikirin ma ita kuma sai aka ji ma zikirin a sarari ma tana yi duk sahabbai sun ji wa wada'aha fil ardi sai manzo Allah ya mayar da ita kan kasa sai ta saka ta sai ta shiru ta ci gaba da nata wancan zikirin wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya gaskata Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana sai ya garje ta sai aka ji ma da harshen ta ma tana tana wannan zikirin tana zikirin ma shikenan yanzu tana zikirin ne saboda kuma da an gane me take faɗa saboda kuma gashi ta hada da hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu kamar ta dau zikirin ta shi tana yi amma da ya ajiye ta akan ƙasa kuma sai ta yi zikirin ƙasa ai har ƙasa mu sanya take cewa ba amma mun yi imani tana yin zikiri yanzu kuma sai zikirin ƙasa ma'ana mu sai muka ga sahabbai sai suka ga ta yi shiru fa aka za sai manzo Allah ya kuma iba ya ta kuma yin zikiri waje alhafi kafi azaka yace da sai na abaka ka hannunka sai na aboka ya miko ya zuba a hannun sai na aboka ya ta ci gaba da zikiri har yau dai ai hannun shi kansa aboka ai zikiri yake kuma ana ji to yanzu gashi tana zikiri sai sai biki wa ba hafi kafi umara ya zuba ta a hannun sayyidina Umar fa sabbaha sai sai tasbihi wa fi kaffi Usmana ya zuba ta hannun sayyidina Umar fa sabbaha sai sai tasbihi yaqulu ulama malamai suna cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji kalaka fiha arwahu su malamai suka ce ma'anar wannan zikirin kowace dabba kowane abu yana da rai da yake zikiri da shi hatta sabbaha har sai zikiri dan da ba ta da rai ya za a yi zikiri wa za ta kallufin wannan ɗorawa kai abin da Allah bai ɗora ba ne tana yi kawai ko tana da rai ko ba ta da rai lifin sun an da lifin sun ko to duk dai yana yi ɗora kai abin da bai ta abu ba ne kowace tana wa in min shay'in Allah ya ce da kome illa yusabbihu bihamdi sai yana tasbihi al ashiya'u kulluha abubuwa dukkan ta tusabbihu tana yin tasbihi to dan ya nuna ma kasaitar Allah dan kafirin mutum ko dan kafirin aljani da ya ba sai me yasa Allah tabaraka wa ta'ala komai yana zikiri dan kai kana ta cikarka kana ta batsewa ba ka ai zikiri kanka to sai ne ko in mutanen suka ki su zai cuta yau da za a yi shiru ba a ce Allah Allah ba yanzu za a yi wa duniya zundu ta tashi duk gaba haka manzo Allah yake hadisi ingantacce idan aka waye gari ba mai cewa Allah Allah Allah to suke nan ranar duniya za ta tashi da za a daddaure bakin masu zikirin sai kiyama tashi ranar to kuma ta tashi a ga inda wani zai tafi da tashi a ga inda wani zai tafi wani ya zai kan mai Allah ba mata sa'a ya rasulullahi wa she kiyama manzo Allah yace kai wai ne ka tana dan mutaka kake wannan gaza yace wallahi ban tanadi yawan sallah ko yawan azumi ko yawan na tana dan mata hubballahi wa hubba rasulihi san Allah da manzo Allah manzo Allah yace almar'u ma'a man ahabba lalle kan kai kan kai tanadi to to da za a rufe bakin masu zikirin sai duniya ya tashi maka inda wani zai yi su dai masu zikiri gayi suna zikirin kuma ba su da wani guziri illa hubballahi wa rasulihi sai san Allah sai san manzon Allah sai san masoyan wannan sai san dan Anas ya ce ba mu yi ba mu taba yin murna ba bayan musuluncin mu sai murna bana da manzon Allah ya ce mutum yana tare da wanda yake so Anas ya ce ni ina san Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina son Abubakar ina son Umar shehu yake bare ko muna son wayannan muna son wayansu mutane ko mun tabbata ba ƴan wuta bane kuma almar'u ma aman ahabba shi ne dalilin soyayyen soyayyen bayan bayan Allah da muke mun tabbata wayannan ba ƴan wuta bane ko mu ƴan wuta ne ba mu isa mu ja su wutan mu ba sai dai su su jawo mu aljanna su almar'u ma aman ahabba to to komai yana yin tasbihi kullu shay'in kowane al'ashiya abubuwa al'ashiya abubuwa kullu ha dukanta tusabbihu tana yin tazihi lakin bi lugati ha da yaranta allati ta'lamu wanda ta sani la bi lugati allati ya'lamu banu adam ba irin da yaran da yan adam suka sani ba wa lugatu ha yaran duk wannan abin da yake tazihi hiya lisanu haliha shine lisanin halinta lisanin aikinta aikin da take shine tazihin da take lisani kullu shay'in lahu lisanu halihi komai yana da harshe biyu akwai harshen halinsa akwai wa lisanu maqalin akwai harshen maganarsa lisanu halin harshen hali huwa ma fa'ala shine abin da ya aikata sai shehu yace ana jalisun gani yanzu zaune alal kursiya akan kujera baina ahbabi tsakanin masoya na Allahumma ja'alna minhu ufassirul qur'an ina fassara musu qur'ani haza kalamu lisan halin wannan shine magana halina da za a ce me yake a ce a ai kamar ya gaya ma ga abin da nake don haka shi iroyin tura sun ce iroyin yaren kurma ne yaren mai magana ne shi iroyin magana ce amma da baki a'a iroyin ne da hali da ka kalla ka ga mutum an yi da an yi aro an yi haka kamar ana ce ma kabuna yanzu wannan kirye da aka nuna ma duk sai ma magana ce ta yi malam zo kabina amma wai hakan da kai aika nuna ma yaren ishara ma'ana to su suna yi da yaren ishara kowa aikin da yake mota wannan garawa da take ta kai mutane karo ta kai tasbihin ta kenan wannan abu da kaza yake tasbihin ta kenan kowanne tasbihin sa yake in ka gane haka ma shikenan sai Allah ya nuna ma tasbihin kowa a idan ko har ga yanda yake bautawa Allah gabaki daya to ko lisani hali ko to gashi ina fassara Qur'ani haza kalamu lisani hali wannan shine maganar halina al'ana amma ko maganar ba kiga ta ana yi wa in min shay'in Allah ya ce babu wani abu illa yusabbihu bihamdi sai na tasbihi da godiyan ubangiji walakin la tawqahuna tasbiha sai dai ba ku fahimta inda tasbihin nasu yake ai la tawqahu ba za ku fahimta ba ku fahimta ta innahu kana aliman ghafura innahu shi ubangiji kana halima mai jinkirin azaba ne gafura mai yawan gafara ne وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا منصورا واذا قرات القران اذا كرنت القران يا محمد صلى الله عليه وسلم da dukkan ma al'ummarka ja'alna bainaka sai mu sanya tsakaninka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirati da tsakanin wanda ba su imani da lahira ba sai mu sanya musu hijaban shamaki masturan wato mai labulancewa sai mu sanya sutura mai suturcewa satiran laka wanda zai suturce ka ba wani magani ba wani dafa irin qur'ani mu ce yana neman dafa iya karanta qur'ani ma'ana yayi maganin ma ba wai kai yayi ba amma wanda Allah ya buɗa wa ya nuna to Qur'ani shine babban da ko tsoron waje kake karanta Qur'ani ka gani Allah zai sanya tsari tsakaninka da duk abin da kake so kaga yanzu Allah ya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana karanta Qur'ani sai in sanya tsari wato tsakaninka da wanda ba su imani da Allah ba da ga manzo Allah ko a kowane lokaci Qur'ani yake karantawa sai Allah ya tsare shi har ga abin da muke cewa la yazana ma ai an ga manzo Allah yayi da Qur'ani ko ranar da kafirai suka suka kewaye gidansu za su kashe shi fitowa yana karanta yasin shikenan duk idan su ya makance ba su gan shi ba ga su lafiya kalau da idan su da kuma hawa ba su gan shi ba har ya zo ya shige sai da ya zuzzuba musu kasa a kama sallallahu alaihi wasallama sannan ya zo ya shige to sai mu sanya tsari shamaki sai mu sanya shamaki masura mai tsarewa tsakaninka da kafiran nan da wanda ba su imani ba ba za su ganka ba wannan ta sauka cikin wanda ya niyya kisan gilla ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar Abu Jahil da Ummu Jamilu mata Abu Lahab Abu Jahil dai kan kowace wannan an sani Ummu Jamilu ko da tabbata da Abi Lahab wa ta sauka ta dauko dan makodi dutse dan mugurji wannan dutse da ake nika kwalli din nan ta dauko ta ce wato mu yanzu zagin ma har ya so ma zuwa kanmu to bari in je in fasa bakin da ya zage ni in gani shikenan ta shigo masallaci manzalla yana zaune da sayyidina abubakar sai sayyidina abubakar ya gano ta sai masa sayyidina abubakar ya rasulullah ga ummu jamilu nan da dutse a hannu na san ko wajen ka ta yau sai manzalla ya ce kare ta ba ta ganni ba shikenan sai ta zo ba ta gan shi ta ce abubakar ina abokinka sai ce to tunda ta kika ganni kai shikenan lafiya in yace baya ne ai ƙarya gashi a zaune in yace gashi kuma ba ta gan shi ba ba ta gan shi ba da kuma sai gan da dai ba kai sai ai ka gaya masa zakin sa ya zo kunne na yau da na same shi da na fasa bakin sa da wannan kan makodin hijaban masura an rufe me me hamziya yake cewa ina idan makauniya zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko to sai mu sanya kaman ummu jamili kenan wa yahudu kaibara da yahudawan kaibara Allah ya tsare manzo Allah ta duniyar kashe shi su ma wa yahudu madinatu da yahudawan madina din ma wani munafiki da munafikai kullum a cikin shiryar kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke albarka karanta qur'ani din nan Allah ya tsare shi ya sa ijabi tsakanin su duk mai karanta qur'ani ma sai Allah ya tsare shi waj'alna ala qulubihim akinnata lan yafqahuhu wa fi azanihim waqara waj'alna sai muka sanya ala qulubihim abu sabukatansu akinnatan adbiyatan rufi muka rufe zuciyoyinsu an yabqahu wa ay fa la yafhamuhu ba za su taba fahimtar Qur'an nan ba abu ne larabci gashi an yi an yi bayanin sa an yi kaza gaskiya ce je ga ta asarari amma mun riga mun rufe zuciyar ta fa la yafhamuhu ba za su fahimce shi ba ayal Qur'ani shi Qur'ani wa fi azanihim waqara mun sanya nauyi kuma a cikin kunnan su kilan nauyi fa la yasma'uhu ba za su ji shi ba mun toshe kunnan an toshe zuciya wato an toshe zuciya an toshe kunne ai me za a fahimta kenan Allah ya kiyaye mu fi azani a cikin kunnuwansu ma matsalan wato nauyi fala yasma'u ba za su ji shi ba وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبيرهم nufura wai za ka karka rabbaka idan ka ambaci ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil qur'ani a cikin qur'ani wahdahu shi kadai ai wato munfaridan ka kadai tashi bil uluhiyati wato da ubangidantaka wallau ala adbairin sai kaga sun juya da baya da gudu kuma nufuran suna masu gudu an gare shi wai ba za su ji wannan ba to ai wannan wannan ga kafirai ma kenan ko to tauhidi ko ga mu'min- musulmi ma tauhidi ai yaji ne da shi yanzu yanzu aka ga albiya da gudu ko to نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نحن أعلم mu ne mafi sani bi ma ya sami una bihi da abin da suke sauraro bi sababihi da sababin sauraro din nan dan su yi izgili za su zo kuma su saurari mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nan za a ji wata magana kuma a je a yi ta izgili kuma kuma su ji dai fasahar abin dan su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izgili a ce kun ji ya ce kashi in ya riddige wai za a tace shi yanzu wannan magana mai hankali ya kama ta mai hankali ya faɗa mai hankali ya faɗa da kuma maganganun da za su zo nan gaba iliyar samiru ne yayin da suke sauraro din nan ileka zuwa gare ka wa izhun najwe idan suka tashi suka koma wajen ganawa su kuma yata na dauna suna ganawa in da kullu zalimin sai ka ji kafiran nan masu zalunci a cikin su suna faɗa fi tanajihim a cikin ganawa tasu in tattabi'una ai ma tattabi'una ba kowa hukan ba illa rajulan sai mutum masuran abin yi wa sihiri muhammadin na ai wanda aka yi wa sihiri ne makadu'an abin yaudara ne ai magaluban wanda aka yi rinjaye hankalinsa ne ala qalbi ai ma'ana ba shi da hankali انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون sabila سبيلا al ubangiji ya ce unzur duba ya ya abokin magana kai fa barabu laka lamsala duba ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya suka buga ma misali bil masul suka ce wai kai mai sihiri ne sun san ku kai kafi kowa hankali wal kahini suka ce wai kai boka ne sun san ku kai kafi kowa bin Allah ilimi ne ba bokanci bane wa sha'ir suka ce mawaki ne sun san ku wannan su kan mawaka ne sun san wannan karatu ne ba waka ba fadallu sai suka bace bi zalika anil huda ga tafarkin shari'a fala yasaduna ba su da iko sabilan dariqan ilayhi tafarki zuwa shari'a وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون kalkan jadida wa qalu suka ce azmunkirina lil ba'ath suna masu mutun tashin kiyama ai za kunna izama yanzu idan muka zama kasusuwa rududdugaggu rufatan rududdugaggu wa rufatan muka zama kasa kuma inna la mabusu ne yanzu mu za a tashe mu kalkan jadidan wata sabuwar halitta kaji abin da Muhammad ya faɗa wai yanzu bayan mun rididdige mun zama kafiri digagu kai mun zama kasa ma kaji wai kuma za a taso mu wai kuma mu dawo sababbi kuma da jikin mu da komai wai za a dawo da mu قل كونوا حجارة nau hadida an taɓa ubangiji tabaraka wa ta'ala gaya musu su zama karfe ma ko dutse sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala kul gaya musu ya muhammadu kuno hijarata ku zama dutse ma ba dai ya kaga dutse ya fi kasa tauri ai ko to ku zama dutse aw hadida ba kashi ba ku zama karfe ma ku zama digar jirgi wannan eh, taman dutse ko rodi ku zama dutse ma ku zama rodi ko ku zama karfe au kalqabin ma ya kaburu fi sudurikum ko kai duk wata halitta ma da sai girma a zuciyanku ku shato kowane hauka ma wanda kuke ganin in kun shato kun zama wannan haukan ba zan iya kasa da ko to ku zama wannan haukan ma min ma ya kaburu abin da ya girma fi sudurikum a zuciyoyinku ya azumi ya girma an qabulul hayata abin da ba yanda za a yi karbi rayuwa fadlan balle anil izam dan dan wani kashi wani rufati dama mai ran ne ya zama haka to fala budda min ijadin ruhi ba maka wa busare a cikin safikun a cikin ku ko mai kuka zama dai sai na dawo da ku فسيقولون من يعيدنا sai ka jana ta to to to in haka waye zai dawo da man iduna wa zai dawo da mu قل الذي فطركم awwala ma ra ga ya musu wanda ya kago ku ya halice ku ba ku da farko wanda ya kera ku ba ku wanda ya gini ba wani wanda ya zo ya zana masa ya komai dan ya rusa shi yanzu ya kara mai da shi ne zai man wahala kera shi ya fa ba tare da an zana ko an yi wani abu a yanzu dan ya rushe ya mai da shi yadda yake kuma ba wani wahala to wanda ya ya kage ku ya halice ku farko farkon marra to shine zai mai da ku walan ta kunu shi an tun ba ku zama komai ba فسينجدون إليك رؤوسهم ويقولون majehu fa sayunkizuna ilayka sai da sun karkada kansu har kakkaɗa kan da za a yi na ban mamaki ko na irgili ko fa sayinta zuna ilaika ru'usahu za a ga sun harraka kansu sun girgiza kansu ilaika zuwa gare ka ru'usahu kansu ta ajiban wai dan mamaki waya kuluna sai su faɗa istihza'an dan irgili matehu to wai washe ne tashin kiyama ne washe ne za a dawo da mu sababbin nan a tashe mu Kul a sai an ya kuna Dari ɗari ba sai ne ai ya kusa ya kusa ta ma ya zama kusa ya kusa ta ma ya zama yawan ba ku sani ba ko gobe ko ka ma'ana dai yana nan kusa يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده bari ku je yadda za a yi tashin kiyama yau mai yad'ukum kuna nan kawai rana ce da Allah zai kira ku yunajikum Allah zai kira ku minal qubur daga cikin kaburburan ku ala lisani israfil abu sabakin israfil kiran sa kiran Allah ne shikenan sai a kira sai ya kira ku fatastajibuna lannan kan ba taurin kai amsawa za ku kawai fatujibuna sai ku amsa da awata kiran nan nasu bihamdihi bi amrihi da lamarin sa وت- وتظنون إن لبثتم illa kalila sai ku zaci ma ba ku zauna a nan duniya ba ma sai dan kaɗan illa kalila sai dan kaɗan kuka zauna a cikin duniya li hauli ma rauna saboda tsoron abin da kuke gani ko kuwa ma ai haka ne yanzu dai karkari mutum da ya zauna a nan duniya dai ya shekara ɗari to ya shekara ɗari kaga ya shekara ɗari ko to yanzu shi a wajensa ya tsufa har ya gaji har ya gaji rayuwa ba daɗi rayuwa ba daɗi ya yi shekara ɗari to yanzu ɗarin nan kwana ɗaya bai yi kwana ɗaya ba ma a wajen Allah bai yi kwana ɗayan lahira ba fi yaumin kana miqdaruhu kamsina alfa sana kwanan lahira kamar shekara dubu hamsin ne namu na nan duniya to shekara dubu hamsin namu na nan duniya wanda shine kwana ɗaya gwargwadon yini yini ɗaya kawai da yanzu idan mutum ya shekara ɗari a nan duniya ya shiga lahira aka tashe shi yini ɗaya na duni- na lahira shekara dubu hamsin da yanzu wannan da Allah da za a tambaye shi kwana nawa kai a duniya zai iya faɗa kwana zai zai iya- ya fi awoyi ma'ana aka ya fi awoyi in aka dangana shi da in aka dangana shi da kwanan lahira da haka za ka ji su ita lahira ba a ƙarya za ka jin an tambaye su yau ai ba mu zauna ma a duniya ba sai ɗan kaɗan shi gaskiya ne sai ɗan kaɗan amma sai ɗan kaɗan ɗin kuka yi ɓarnar da kuka yi duk gaba ki ga to saboda abin da suka suka gani saboda yanzu irin yaran lahira suke faɗa wani ya zo ya tarar da wani bawan Allah sufi a zaune yana ibada yanzu kai kai mutumin banza ka ki zuwa ka je ke aiki ka ki zuwa ka je ka zo ka tare ka kana sama za ta yi ma ruwan jina ne ko ka ce a'a ita to me ya zaman ka ana ita a ni bakon Allah ne an ce bako idan ya zo kwana uku dole ne mai masauki ya bashi abinci ya kwana uku to kuma bayan kwana uku in yana da iko ya bashi in bai da iko ya ce to bako ga ga tari tafi neman abinci to ni yanzu bakon Allah ne haka na zo duniya bakon Allah ne to kwana uku zan yi to kuma na an ce kowace kwana wajen Allah ka alfi sanata shekara dubu ne mata aure to yanzu ka kale ni in na gama shekara dubu uku du- ka alfi sanata ko in na gama shekara dubu uku na na Allah to yake na yin tafi neman wani abu ina gama ba ina ina gama to ma'ana dai abin da suke faɗa duk da eh, su kaman ƙarya ne amma dai yaren lahira suke faɗa za ka yi suna cewa wa- wato ya zununa suna ba son ma illa jistun in ba ba kuma ba su zauna ba ma tun duniya anan duniya illa kallar sai dan kaɗan li hauli saboda tsoron ma ta rauna abin da kuke gani وقل وقل لعبادي يقول التي هي ahadan أحسن ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qul li ibadil mu'minuna ga yawa bayina mu'minai yaqulu su gaya wa lil kufar ga kafirai al kalimata kalma allati hiya ahsanu wa tafi kyau a gaya wa musulmi su dinga gaya wa kafirai kalma mafi kyau ba ka zo ka kama su da zagi ba kafuran banza kafuran wofi Allah ba ruwansa da Allah ba ruwansa da su to sun fi karfin sa ne kaza kaza ba ruwanka tsakani kira su zuwa ga Allah in zaka yi an ba haka ba kyale su da ubangijinsu roƙan musu Allah ya shiyar da su amma ba irin wa to wai kaga yanzu ko ba wai kafirai ba ma musulmin ma ya ake gaya musu bare kuma kafirai ko musulmin ma ya ake gaya musu to ka gaya wa bayi na mumine su gaya wa su faɗa dil kufar da kafirai kalimatan lati ya asan kalmar da ta fi kyau to karka ce ai yanzu kafiran ba irin na da bane sun lalace to da haka mu bari mu gaya musu abin da suka dama a'a kai ai kaka lalace mana kai kai koyi da mutumin kirki i koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka bi umarnin ubangijinka amma kaka koyi da mutumin banza inna shaytana yanzabu bainahum ka gaya wa- abin da yasa nace mu'minan nan su dinga gaya wa kafirai magana mai kyau dan shedan yana nan kullun shiryawa yake ya hada fada tsakanin su ya bata tsakanin su kaka je ka fado yan kadan a ce ka ji ya zage mu ko to kai ma addinin ka kaza kaza shikenan zai ga yaki ya kaure shikenan ai kuma da gaske ba zan faɗa kan mu gaskiya komai ɗacin ta da yawa wani faɗan da za ka ga ya faru a yau tsakanin kafirai da musulmin musulmin ne suka jawo shi wani lalataccen musulmin ne zai je ya wani abu za ka ga imma a kan tsare titi lafiya kalau sallar juma'a ba ta yi ba lokacin juma'a ba ta yi ba amma duk sai a kawo shi na sa a kan titi ba za a shige ba daga nan yaƙi yake tashi ba wai an tada sallah ba ne ba wai an yi kaza to waye su kowa ne yake yin sallah ko ko su musulmin yanzu tunda akwai wanda zai yi karfe daya wanda zai yi karfe biyu to wanda zai yi karfe daya karye kare saboda wanda zai yi karfe biyu yana ganin lokaci bai karasa ba ko kuma kai wanda za ka karfe kakka kare dan wanda ya yi karfe daya riga yayi to shi kuma sai ina zai shi to bare kuma tare muke da kafiran amana wanda ake zaune da su kasa shi kuma sallar zai yi wani matafiyi ne shi bata hau ma kansa ba tukun sai ka ka- kaza kaza amma lokacin sallah ma bai yi ba tukun ko lokaci ba karfe goma sai za ka ga an zo an kakkare hanya da bencina da kaza kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mm. alhamdulillah to ai haka shikenan dole rigima ta tashi to ku ku daina yin irin wannan Allah yana ya ce manzo Allah ya gaya wa musulmi kar su dinga yin irin wannan saboda kai zaka ce to ai ni sani da in girmama addini ne ai ba faɗa nake ni eh kai ba faɗa kake ne ba amma shi shekan ba faɗa yake ni ba ai shekan ne zai dau wannan aikin naka yanzu yanzu zaka ga ya wani kabirin ya zo shigewa a tare shi ma kuma shekan ne man na kwamfan yanzu yanzu za a soma faɗa daga musulmi ɗaya kafiri ɗaya musulmi shi kenan yanzu yanzu zai zama na ƙasa gaba ɗaya Allah zai san jinin da zai zuba to kuma wanda ya taso da fitina la'ananne ne Allah ya la'ance shi to da haka Allah inna shaytana yanzu ku bainaku shaytan fa abin da yake nema Yusuf ya ɓata bainaku bainahu tsakanin su inna shaytana kana lil insani aduwan muzina shaytan fa maki ne mai bayyana kiyarsa ga dan adam mai bayyana to wai idan an ce kafiri ma kai haka da shi na dan uwanka musulmi kuma ina dan uwanka na halara kuma dan uwanka na Allah ai sai a kula kwarai da gaske mhm.
rabbukum a'lamu bikum ubangijinku shine mafi sani da ku in yasha yarhamkum aw in yasha yu'azzibkum in ya sha in ya so ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rahamku sai ya ji kanku duk tawbaci da tuba a gare ku wal iman da imani Allah ka ka ji kanku a wani ya sha ko in ya so ya azibu ku sai ya azautar da ku bil maut da mutuwa Allah kufur akan kafirci Allah ka kiyaye mu wa ma arsalnaka alaihim wakila ba mu aiko ka wakili akan su ba fatujbirahum bare ka tilasta musu alal imani akan imani وربك أعلم بمن في السماوات wala ubangijin ka shine mafi sani da man fi samawati wanda yake cikin sammai wal ardi da kasai fa ya kusahu Allah sai ya zabe su bi ma sha'a ga abin da ya so ala qadri ahwalihim absa gwargwadon halayen su ولقد فصلنا بعد النبيين ala ba'al hakika wallahi faddalna mun fi ta ba'azan nabiyina shashin annabawa shashin ma'an annabawa ala ba'azin absa shashi bi taksisi karamatihim da wato keɓantar rumu ujizojin su girmamawansu mun girmama wani annabin fiye da wani kullum minu kowanne daga cikinsu akwai abin da muka bashi wato mun keɓance shi bi fadilatin da wata daraja ka Musa kaman annabi Musa bil kalam mun keɓance shi da magana wa Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mun keɓance shi bi kullati da badadantaka soyayya kenan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad kuma mun keɓance shi bil isra'i da yin isra'i da ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala وآتينا داود mun زبورا ba wa annabi Dawud kuma zabura قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا انهم يا مسو ادعوا الذين زعمتم كلا وعند هو كرايا دين انهم مو الهه cewa su iyayen gida ne mun dunihi koma bayan Allah kal malaikatu kaman malaiku wa Isa da Isa wa Uzairu da Uzairu fala yamlikuna kashfa dhubi anku za su iya yaye muku su ba in ba Allah ne ya hore su yaye muku ba ko annabi ma ba zai iya yaye wa kowa komai ba in ba Allah ya hore shi ba to amma in Allah ya hore shi kuma sai ya iya sabanin mutanen da wani shi ko wani yana ganin ma ko ba ya da Allah ma zai hore shi ya iya a to wannan ba haka bane ba wanda zai iya yi da kansa sai wanda Allah ya hore shi wala ta hawila ko ko wato karkatan muku wato dauke muku cutar ila gairu kun zuwa wani ku duk ba zai iya ba أولئك الذين يلقون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون azaba عذابه ulaika allazina yad'una wa'annan da suke kira hum alihatu cewa su ne iyayen gida gidajjaji su ma alloli ne yankaguna su da kansu suna nema ila rabbihim alwasilata su ma suna neman tsani zuwa ubangijin su ai alqurbata kusanci bi da'ati da bin sa ayyuhum aqrabu nema suke ya zama wanne ne daga cikin su mafi kusa ilaihi zuwa ga Allah fa kaifa bi daidihi to yaya walin sa wayar juna suna neman wato suna kaunar rahmatahu jin kan ubangiji waya kafuna azabahu su kan suna jin tsoron azabar ubangiji ka gaidi yin kafaman wa'ansu su fa kaifa tad'unahum alihatan ya za ku kirawo su iyayen gida إن عذاب ربك kana mahazura ka san ko azabu ubangijinka abin tsoro ce dan haka suke tsoron ka Allah ta kiyaye mu da ita وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مؤذبوها azaban shadida wa in min qaryatin ai ma min qaryatin babu wata daga cikin alqarya urida ahluha ana nufin mutanen garin ba wai garin ba babu wani mutanen gari ko illa na hannu muhlikuha da aka halakar da su sai mu masu ba wani gari sai mu masu halakar da mutanen garin ne kamar yawmul qiyamati kafin ranar tashin kiyama bil mauti da mutuwa ko yanzu da Allah zai baya kifar da garuruwa amma dai ai duk kowa ya mutu mutum ya gama shekarunsa ya mutu wani sabo ya zo har ya zama an kai zamanin da duk yan wannan zamani sun ƙare manzalla yana zaune yake cewa to daga yau zuwa shekara ɗari duk wanda yake kan ƙasa ba za a same shi ba ma'ana yan wannan ƙarni za su ƙare to ko an ce mutanen zamani guda kamar noman zamani guda ne yanzu idan aka yi ruwan damuna bana to duk noman da aka yi ta bana ce ko dai wata gona ta yi jinkiri ba a nome ta ba dai a wannan shekarar dai za a nome ta to mutanen karni mutanen shekara ɗari a wannan karnin za a yi su a wannan karnin za a gama da su ko dai wani ya yi tsawon rai ya tsallake wannan karnin dai an ɗan kyale shi ne amma da isa ya tattare wancan karnin na gaba ba dai sai dai ƙara ko shekara ɗari da goma ko da biyar ma ko da shida ko ko a ce ma da arba'in din da a je ko hamsin din an samu wani mai da saba'in ma dai amma dai zai zai ƙare dai duk gaba ki hazan ashe kowanne za a halakar da shi kenan bilmauti da mutuwa ko za a halakar da su wato bilmauti za a halakar da su kenan bilmauti da mutuwa au mu'azzibuwa ko kuma masu yi mata azaba ne azaban azaba shadidan wato mai tsanani bilkatili da a kawo yaki kuma rana ɗaya duk a kife garin gaba ɗaya a zo a dace sa garin ba ba mai diya kare ko kuwa sonami ya zo diya tashi garin da kowane da shi da abin da aka halakar da shi Allah kai mana mai kyau كان ذلك في الكتاب مسطورا wannan rubuce shi a cikin lauhin mahfuzi wannan yana nan a rubuce maktuban maktuban rubutacce ne wannan a cikin lauhin mahfuzi وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها wa الأولون ma mana ana an nursula bilayati ba abin da ya hana mu mu aiko da ayoyi allazi saraha wadda su mutanen maka suka nemi a zo da ita ahlu makkata ba abin da ya hana mu baka mu'ujizozin nan da mutanen maka suka neme ta illa an ka zama bi hallau waluna sai dan tsoron cewa na farko da suka nemi a zo musu da ita ma da aka zo musu da ita sun karyata ta lamma arsalna ha yayin da muka aika ta fa ahlakna sai muka halaka su walau arsalna ha ila haula'i da mun aiko mu gujizan nan zuwa wajen waɗannan lakazzabu biha su ma karyata za su da ita wala haqqul halaka da sun cancanci wato halaka da sun cancanci a halakar da su wa kad hakamna ga shi mun yi hukunci bi imla bi imhalihim da jinkirta musu li itmami amru muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan cika lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya nemi sai ya ga wani abu zai yi imani to abi ne to in fa abin nan ya zo ya gani da ya imani yanzu kuma halaka shi za a yi to gwara ma ka Allah ma ya nuna masa din ya je ya zauna dai a cikin kasuwancin nasa har ran da zai musulunta to shi yasa ba mu zo muka ba mu baka mu uzurin da suka nema ba وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا ba بها ka gani ba a ce na samudan na ɗasa ai mun bawa samudawa mun bawa samudawa ma'ana annabi salihu kenan dan uwansu ko mun bawa samudawa annaqata taguwa mun ba da ayatan ta zama mu'jiza ta zama aya ce da za ta nuna gaskiyar annabi salihu mausiratan a sarari bayyinatan ga ta mabayyaniya a sarari dutse ne ma ya hai- ya haife ta wafihatan ga rakumi a sarari kowa yana gani kuma wai dutse ne ya haife shi kaga wannan in ba annabta ba mu'jiza ya za a yi wannan fa zalamu kafaru biha sai suka kafirce da ita fa uhliku sai aka halaka su wa ma nurusulu bil ayati illa taqwifa dama ba ma aiko ayoyi ko illa takwifan sai dan tsoratarwa lil ibadi ga bayi liyuminu dan su yi imani wa in qulna laka inna rabbaka ahada bin nas wa in kunna wa zkurka tuna ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in kunna laka yayin da muka ce maka inna rabbaka ubangijinka a hada jinnati ya kewaye da mutane ilman sani wa qudratan da iko fa hum fi qabdati kowa yana nan cikin damkar ubangiji ba wanda ya isa da kansa fa ballighu to ka je ka isa musu da sako ba abin da suka isa su yi ma suna cikin damkar ubangiji wala ta ka ahadan ka kai tsoron ɗaya daga cikin su ho ya asuka Allah ne zai kiyaye ka minhum daga su وما جعلنا الرؤية الرؤيا التي وما أريناك.
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك بمسنيا ganin nan da muka nuna ma iyanan gizo kuru-kuru ba lailatul isra'i da ran isra'i wannan halra da muka nuna ma kuru-kuru din na ranar isra'i ba sanya ta ba illa fitnatan linnasi sai fitina ce ga mutane ahli makka ga mutanen maka in kan zamu ga domin sun karyata ka cikin dare haka je ka gano baitul maqdisi tafiya ce wata guda ta tafiya wata guda dawa kaza kaza su kuma duk suka ka karyata duk gaba gida to kuma karyatawa fa har yau ana yi wayan ce ya ga Allah wayan ce bai gani ba wayan ce kaza kaza gashi nan dai haka dai har yau ga gashi nan wannan tana nan ko illa an ka zama biya to illa fitnatan lin nas suna ce ga mutane wa shajaratal mal'unata haka ba mu sanya labarin bishiyar nan a balla an ta ba fil qur'ani a cikin al- qur'ani az-zaqum wannan bishiya da take fitowa a cikin wata ita ce shajaratal zaqum inna shajaratal zaqum al-abilati bishiyar nan ta zakumu wacce take fitowa a cikin wuta abincin mai sabo ta irin abuja to mu sanya ta ba ko ita ma sai dan fitina a cikin qur'ani sai dan fitina dama sai zo ce muhammadu yalla muhammadu wai a ina kace bishiyar za ta fito ita a cikin jahannama shi muhammadu za mu hura wuta da me muke hura wuta ne ita da bishiya to kuma mu hura wuta da bishiya kuma bishiya ta fito a cikin wutan muhammadu kai da ya- hankalinka ba ko ina ya tafi duk ga baki daya jama'a abuja da ya ga an tsoro yake to ya kira baiwa sai ta shinga ki je ki ki ki yi nakiya ki haɗa dabino da zuma da tankaɗaɗɗen da tankaɗaɗɗen gari ki yi alkaki idan aka zo ana zan sa a zo a yi walima idan aka zo ana walima zan ce miki ina wance ki ce ga ni zan ce to ki kawo mana zakumin nan mu ci zakumi na ki kawo mana zakumi mu ci to ki kawo wannan sai ce to shikenan aka zo ya kira walima ana walima kaza yace kai ina baiwa ta wance ce zakumi na ki kawo mana zakumi ko ai kalle shi zakumin da Muhammad yake da ce ku tsaya ku gani sai ta ka alkaki yace to wannan shine zakomin yare ne da na kakanni da ya fice ba ku san shi ba tsari kenan ma yare ne na kakanni da ya shige ba ku san shi wannan shine zakomin ina san ba a'udhu billahi me makara ne wancan ko to ba mu sanya labarin wannan ba mu nuna ba mu sanya ba wannan ko wa shajaratan nan bishiya mal'unata la'ananniya me makare mutum fil qur'ani a cikin qur'ani din nan azzaquma ita ce zaqumi wato ba mu sanya wannan ba illa fitnatan sai fitina ga mutane ko ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا gashi wani kawo muna tsoratar da su da labarin wannan bishiya cewa za ta makare su ita kanta ta fi wutar bala'i amma fa ma yaziduhum amma zai kara musu takawifu na tsoratar da su din da muke zai kara musu illa tuguyanan sai shi shigi kabiran babba وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم واذكر كتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قلنا للملائكة يا عند مك فدا ga malaiku tunda an yi magana tsaurin kai ba za a faɗi shugaban su ko yayin da muka faɗa lil malaikata ga malaiku usjudu li adama ku sujada ga annabi adama sujuda tahiyyati wato sujada gaisuwa فسجدوا إلا إبليس قال أسجد liman khalaqata ina fa sajadu duk sai malaiku suka sujada illa iblis sai kalli shine iblis bai sujada ba kale amma yace da ubangijinsa a zudu yanzu na yi sujada liman khalaqata ina ga wanda ka halice shi a cikin da tabo yanzu taban zan yi wa sujada ya ubangiji قال أريناك هذا الذي كرمت
haram قال أرأيتك قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لينكرتني إلى يوم القيامة لأهتركن ذريته إلا قليلا قال أرأيتك قال زي- قال سيد زيد أرأيتك أي أخبرني بأن لا باري يا الله هذا الذي كرمت علي wannan dinnan da ka fifita shi alayya a kaina bil amru bis sujudi kace in masjada dinnan to fadan bai kare daga yanzu ba wa ana kaidun min gashi na fi shi kuwa kalakata ni min nari ni da wuta ka halice ni amma ka ce in wata fosdada la in alkarta ni wallahi in ka ja raina ai ka ja raina ila yawmil qiyamah ta izuwa ran sashin kiyama la ahata ni kanna wallahi asta asil lisanna wallahi sai na tumfike zuriyatu sai na halaka zuriyarsa ga baki da zuriyata hu zuriyarsa bil ijwa'i wallahi sai na batar da zuriyarsa illa qalilan sai yan kadan قال واذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء an موفورا ce wai ko shekan yana tsoron ƙarya ko shekan ya san dai shi ya halakar da halitta duka ba zai iya ba ya dan yi dai abu ita zai halakar da tilinsu amma sai dan kaɗan ƙala lahu zuhab sai ubangiji ya zama tafi an jinkin sama din zuwa lokacin da aka faɗa zuwa busa ta farko ko faman tabi aka duk wanda ya bi ka minhum daga cikin su fa inna jahannama jazaukum jahannama ce sakamakon ku kai da su din duka ba ɗaya an ta kai wa man tabi aka da wanda ya bi ka din munzaran je ka an kyale ka an an dakata ma ila yawmul waqtil ma'lum zuwa lokaci abin sani wa hiya an-nafkatul ula shine busar tashin kiyama ta farko واستبدل jaza'an wannan sakamako ne ko mawfuran wasiran kamilan cikakke واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بكيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم wasafzir man istadata ka je ka wautar da hankalin wasafzir istakaffa ka je ka wautar da hankalin wanda ka iya a cikin su man istadata duk wanda ka iya ka wautar da hankalinsa kamar da shi wawa je ka iya wannan ka yaudare shi duk wanda zaka iya yaudara sa je ka yaudara minun daga cikin su bi sautika da muryarka bi du'aika da kiranka bil ina'i da wake-wake wal mazamiri da garayoyi ka je kai ta waƙoƙi shi kenan sai su bi ka da wannan wal mazamiri ka je kai ta kaɗa garayoyi shi kenan sai su bi ka da wannan wa ajlib fi je ka ka jawo su kuma yi musu ƙara alayhi a gare su duka duka da da dakarun ka mahaya da wakai warju duka da masu rundunar ka masu tafiya a ƙasa wa humur rikabu su ne dakarai mahaya ko wal mushaf da masu tafiya wato a ƙafa fil ma'asi cikin sako wato ka ja su duk akan su tafi wajen sako je suna mahaya suna masu taka da ƙafa wa shariku ka yi tarayya da su fil amwali a cikin dukiyoyinsu ai mu al muharramati dukiya ta haram kan riba kamar riba wal gasabi da kwace wal auladi ka yi tarayya da su a cikin ƴaƴan su maminan zina ƴaƴan zina wa idhun ka je kai ta alƙawarta musu bi Allah ba aka kace ba tashin kiyama wala jaza'a ba sakamako وما يجدهم الشيطان illa gurura ba kuma shaɗan yake alƙawarta mutane ba sai rudi shaɗan bayan alƙawarta mutane sai- sai sai rudi to yanzu wannan aya ta faɗi abubuwa She- Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shaɗan ya tafi ya je ya yaudari wanda ya ga zai iya yaudara ya wautar da wanda zai iya wautarwa da sautinsa dukkan masu tafsiri suka ce fassarar da sautinsa jirgina da wake-wake wal mazamiri da garayu da kiɗe-kiɗe da wake-wake da kiɗe-kiɗe kaga idan aka tafi zahirin haka duk wata waƙa yaudarar shaidan ce duk wani kiɗa in aka in aka tafi a zahirinsa duk wata waƙa yaudarar shaidan ce duk wani kiɗa yaudarar shaidan ce da haka za ka ga wanda bai iya tafsiri ba ko yana so ya zagi wani a haka yake tafiya ya ce a yaki da kiɗa kiɗa da kaza kaza to amma inda zai san karatun ba haka yake ba ya ya- ya ɗan karanta ayoyi ya- ya ci gaba da karatun kenan ya ci gaba wa sharikun fil amwali je ka dukkan tarayya a cikin dukiyarsu yanzu duk dukiyar kamata iblis ce a ya ganin karatu zai fito yanzu duk dukiya ta iblis ce sai mai ga- mai tafsiri ya ce almuharramatu dukiya haram kan riba kamar dukiyar riba dukiyar riba kan kowa ya san ta iblis ce wannan wal gasabi dukiyar da kai sata ka samu ko dukiyar da kai face ka samu ai ba kowa sai ya gaya ma ba ko ka san wannan dukiya kan ba ta halal bace ta ko kai yanzu aka yadda ka ka zuba a ka sai qur'ani da ita ba ko ka sai abu da ita ko to kaga yanda ka iya bambancewa cewa ba kowace dukiya ba a can to can ma ba kowace waka ba can ma ba kowane kiɗa ba yanda ka iya bambancewa a nan dan ba wanda ya fi sanin karatu bare a haɗa karatu da dukiya to yanzu za a gane shi tunda an haɗa shi da dukiya yanzu a gane karatu wa sharuku fil amwali wal auladi yanzu duk ƴaƴan mu shikenan na shedan shi ma yana da hannu a kansa nasu ne shi ya halitta shi ya haife su a'a ana nufin minar zina ƴaƴan zina da aka yi. ba ba aure ba tunda dai ba aure aka yi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan waye sunnan iblis ce shi ma ɗanka ne duk ga baki ɗaya ko duk ɗanka ne to wa idhum to yanda ka ji haka ka gane wannan karatu to ba kowanne kiɗa ko kowace waƙa ita ce abin shaidan ba za ka ji masu karatuttuka lalle iyayenmu da tijai za ka ji irin fasarorinsu kenan Allah ya ƙara yadda a gare su to bare mu hausa da yadda ɗabi'anmu take da abin mu yake to yau kuma za ka ga 'yan zamanin ma wayayyu wanda suna da wayewa suna da kaza-kaza amma saboda su zagi wani ko saboda su ba a kan fahimtar ilimi suke ba su dai wauta ne za ka ji kwanan nan wani shi ya yi ta tafsiri a kan haka kaza-kaza shi ta kaza-kaza ya faɗi abin da ya ga dama to ba haka ba ne yanzu wannan zamani ba wai wannan zamanin ba ko zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama fiyayyen zamani zamani mai alheri manzo Allah ya hada ya hada ya hana kida gaba ɗaya a zamanin sa sallallahu alaihi wa sallam bai hana ba shi kansa an yi wani yaji shi kansa an yi wani ya kalla shi kansa an yi wani yana zaune sallallahu alaihi wa sallam an yi waƙoƙi yaji an yi wayansu ya kalla sallallahu an yi wayansu yana nan to zamanin annabi kenan zamani mai tsarki annabin Allah mai ƙarfi na Allah da komai yana nan ina zamaninmu waye sai ce zai hana ko wanda zai fito yawa azin ya ce an hana in ya koma ɗaki ƙare shi kenan da gaske baya ji akwai wanda zai ce kwata-kwata bai jin komai yau magana sai jin ƙur'ani sai magana ƙur'ani sai kaza sai tasiri sai ka irin haka su ma ya aka ce yan bidi'a ne sun ka tsago abubuwa a cikin addini da kaza kaza amma har ko su akwai lokacin da za su dan huta to bari wanda kuma ma ma an nuna man ma kake kawai ka dan yi abu kaya da yana sunna ka huta kawai kai to ya huta yayi ne ya tabbaci ko ko yayi to ba haka ne karatu ba duk waƙar da ta zama ta shedanci ce ta zama ta shedan duk waƙar da za ta sa ka fasikanci ta daɗa nuna ma fasikanci ba komai ba ne ta zama ta fasikanci jin raye-rayen da zai zamanto da nuna tsiraici da nuna tsiraici da nuna abin da sha'awar ka za ta so yanzu fasikanci wannan ya zama na fasikanci ya zama amma ba rawar da ba irin wannan ba ba kuma waƙar da ba irin wannan ba duk kiɗe-kiɗen da zai zamanto wanda zai hutar da zuciyanka ne zuciyarka ta ɗan da ta yi zafi yanzu ka ɗan yi sanyi ka kuma ci gaba da addininka wannan ba shi Allah ta baraka wa ta'ala haramta ba shi ne abin da Iblis ya faɗa ba ya zo wato a cikin littafin alhalal wal haram na Dr. Yusuf al-Qardawi wannan littafi yana da girma Yusuf al-Qardawi malami ne a zamanin nan namu kuma wannan littafi yana da girma saboda malaman azahar ce ta nema yayi jami'a azhar ma'ana jami'an musulunci babba ita ta nemaye kuma ta misira ita ta neme wannan da wasiƙar shehin azhar da komai aka rubuta masa ana so ya yi wannan littafin ga nan da ake so ya yi littafi akan alhalal wal haram fil islam halal da haram a cikin musulunci akan wannan yayi kuma yayi shehunan azahar din malaman azahar din suka sa wa littafin hannu yanzu idan ya zama haka wannan littafi ya karbu kuma ba magana sai ya faɗa a ciki ba hujjojin malamai na al'ummar musulunci salafu din wanda littafan su ake kafa hujja da shi kaza duk abin da ya kawo a ciki din kenan yana daga cikin wannan littafi ya yi magana akan wasa da wato jin jin daɗi wanda musulunci ya yarda da shi wasan da musulunci ya yarda da shi da jin daɗin da musulunci ya yarda da shi yake cewa al-islamu dinin waqi'iyyu musulunci addini ne da yake amfani da abin da gashi ba ya dinga maganar abin da kai da kake wa'azin ma an kai kanka ba ka iya wannan abin ba musulunci ba haka yake ba yazo ya ta karanto maganganu da ba za a iya aikata su ba ko ba za a iya ganin su ba ko ba haka musulunci yake ba musulunci magana yake da abin da gashi za a iya amfani da shi za a iya amfani da shi la yuhalliku fi ajwa'il khayali musulunci ba wata magana ta majin wani abu da ba zai iya abun mamaki ko a kaza ba ba irin wannan yake magana ba wal misaliyatul wahiyatu da abubuwa da ba zai yiwu ba walakin nahu yakifu ma al insani musulunci yana tsayawa tare da dan adam ala ardul haqiqati amsar halittar ta hakika alwaki wanda abin da yake kai rayuwarsa ta yau da kullum akan rayuwarka ta yau da kullum akan wannan musulunci yake ta aiki wala yu'amilu nasa ko musulunci bai dau mutane ba ka annahum mala'ikatu kamar su mala'iku ne ba wai nufin musulunci shike nan ka zama kamar kai mala'ika ne dan adam din in da haka ne to da Allah ba zai halice ka dan adam ba ya halice ka mala'ika duk da girman mala'iku la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaruna mala'ika bai komai sai tasbihi dama an ce halittun Allah guda uku ne akwai cikakke mala'ika ba zai taɓa tawaya ba akwai tauyayye dabbobi da shauran halittun tsiralika shi kuma ya taɓa cika ba akwai wanda wani lokacin cikakke wani lokacin tauyayye shine ɗan adam in yana zikirin Allah sai ya cika har ya zama ya kafaɗa da mala'iku in ya kama shedanci sai ya tawaya har ya kafaɗa da shedanu duka baki ɗan adam kenan ko To, amma duk da haka, Allah bai sanya mala'iku su ne kalifofinsa ba, Allah ya sanya kai ɗan adam kai ne kalifansa. Tabaraka wa ta'ala, Allah ya sanya ɗan adam shi ne kalifa. To, ɗan adam ɗin nan, Allah bai ɗauke shi cewa sai ya zama kamar mala'ika ba. Lo ajina hatin ma'abota fuka-fukai biyu, uku, hudu, kaza, kaza. A'a, Allah yana amfani da ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam mai ci, mai cin abinci mai tafiya kasuwa mai tafiya aiki mai bauta Allah kuma in aka zo magana bautan Allah magana bautan Allah za ta ji ana yi kamar ma ba a san wani sauran abubuwa na rayuwa ba in aka zo zancen abinci ko zancen rayuwa ko zancen aiki zancen aikin za ka ji ana yanzu zai ji surat na halidin nan irin ni'imomi da ta dinga mana maganganun su dabbobin da kayan ci da kayan kaza da kaza kaza wannan ya bambance tsakanin musulmi da kafirai su kafirai suna ganin ah to annabin kuma sai a aiko mai cin abinci kuma annab mali hazar rasul ya kullu ta'amu wa yashi bilatu me yasa wannan annabin zai dinga cin abinci ya dinga tafiya kasuwa to ya suke san annabin sai dai mala'ika wanda bai ci ko kuma mu a wanda ta ce sai dai wanda baya ci baya sha gausi baya ci baya sha kaza kaza kaza a'a mai ci mai sha din dan adam ne mai aure da komai amma kuma yana nan da ma'arifarsa ta Allah yana nan da tsoronsa na Allah da kaza kaza wancan bai hana wannan ba wannan bai hana wannan ba dama ai rai ne da jiki rai yana bangaren ibadarsa jikinsa kuma yana bangaren abubuwan jiki dinsa to dan haka lan yufris ala nasi addini bai faranta wa mutane ba a kansu an ya kuna kulle kalamin a ce maganar mutane duka ba ta zama zikiri a ce ba za su yi wani hira ba ba za su yi wani kaza ka dole sai zikiri zai in mutum ya kai ikon haka yana da ƙarfin haka to ya san shi ya jawo wa kansa ma'ana shi ne shi zai samu ladansa amma kai ya ce kuma kowa sai ya zama haka sai ya zama haka ma'ana addini bai sa magana kowa ta zama kowace sai zikiri ba wa kullu samtin zikirin a ce duk shirin da kai dole tafakkuri za ka duk shirin da kai tafakkuri za ka wa kullu sama'in qur'ani a ce kake ji komai sai qur'ani alfahari ta yi tattalci sai ƙur'ani ya za ka iya hakan an ce ma misali a ce yi haka sai ka iya sai ka iya a ce komai ci sai ƙur'ani wa kulla faraki fi masjidi a ce duk lokacin da ba shi kake ba ba sha kake ba ko ba masallaci dai sai masallaci sai masallaci ba zai yi haka ba wa inna ma atarafa bihi musulunci ya bar wa mutane ya yi wa mutane ya tabbatar wa mutane ya bar mutane بتدريجهم ده حالتهم وجزائرهم ده حال ده الله يحل تاسو التي خلقهم الله عليها وان الله يحل تاسو أكلتا وقد خلقهم سبحانه وبنجي يا أهل شيئا أدب يفرحون سنة يوم منا أقوى منا أهل تاسو أدب ويمرهون أقوى شاكتا وما أقوى نشاكي أهل تاسو أدب ها ويضحكون أقوى داريا أهل تاسو أدب هذا هنا داريا akwai dariya a halitta ɗan adam wayal abuna akwai wasa ma a halitta ɗan adam kama kalakahum yakuluna kamar yadda ya halice su suna ci akwai ci a halitta ɗan adam waya sharabuna akwai sha a halitta ɗan adam sannan akwai son Allah da bautawa Allah a halitta ɗan adam an ce za ka iya zuwa wani gari ka ba kasuwa a cikin al'ummatai da aka za ka iya zuwa gari ka ba asibiti za ka iya zuwa gari ka ba makaranta za ka iya zuwa amma ba wani gari da za ka iya zuwa ka ba ɗakin ibada a wannan garin babu shi ko na tsabin ne ko ɗakin gunki ne dai sai sun ko wata bishiya ce dai a ɗan rataya mata wani yanki ɗan adam bai taɓa yadda a ce ba shi da abin bauta ba ɗan adam ba shi da amma kuma take da haka yana nan kuma da rayuwarsa ta ci da sha da kaza da kaza idan haka cewa wannan ba za a ce dan adam ba zai nishadi ba ba za a ce dan adam ba zai shakata ba ba za a ce dan adam sai dai ya shakata a ƙarƙashin shari'a ya shakata mai tsafta ba shakatawa ta fasikanci ba ya ji abin da zai farin ciki mai tsafta ba na fasikanci ba duk malamai za su gaya mana dole kan adam ya zama lokaci abin da muke cewa taɓa kiɗi taɓa karatu sa'atan wa sa'atan taɓa kiɗi taɓa karatu kamar yadda ake cewa wani ɗan balaga samarun ruhi da ba ta ashabu sallallahu alaihi wa sallama shakatawa ta ruhi ta kai wa'insu daga cikin sahabban manzon Allah zannu da suka zaci annal jidda sarima mutum ba zai zamanto mai kokari ba sai ya zamanto baya wasa kwata kwata baya dariya baya farin ciki baya kaza sai ya zamanto kamar annabi haya alaihi salatu wassalam ya ga annabi isa yana dariya yace kallaka kana dariya kaman Allah ya aiko ya gafarta ma kaman ka ɗauke kaman ka amince da azaba Allah yace to kai kuma kake dariya kaman ka amince da rahama kai kuma ba rahama a wajen ka kenan ta Allah Allah ba shi da rahama kenan to kowa ya amfani da magana to ya kai su haka wata abu da da'ima sahabbai sun ce dole sai dai mutum ya ta ibada ya ta ibada ya ta ibada la budda an yakuna da yadanu ba makawa ibada ta zaman to shine ba wani huta kaza wa anna alaihim an yuziru ba makawa su juya bayansu li kulli mata'il hayati dunya duk wani jin dadin duniya su bar shi wa ayyibatu dunya da dadadan duniya fala yalhuna ba za su yi wasa ba wala yal'abuna ba za su yi wasa ba bal tazullu absaruhum wa afkaruhum muttajihati ila al-akhirati bari dai idan su da tunanin su lahira kawai za ta yi za ta yi sun da ta haka to sun da ta haka wa ma'ani ha da ma'anar lahira ba idatun an hayati ta yi nesa da rayuwa wa lahawi ha da wasa wannan sami ila hadisin mu ji wannan hadisi na haza sahabi jalil wannan sahabi wa ba hanzalatul asdi hanzalatu wa kana min kuttabi rasulullah shi hanzala din yana daga cikin masu rubuta manzon Allah wahayi wa kana kuma ana ce masa hanzalatul gasil da aka kashe da ya shahada mala'iku ne suka yi mawarka to shi wannan hanzala din nan bari mu ji yadda abinsa ya zo ko kana yi hadisu na annabci hanzala ya gaya mana lafiya ne abubakar hanzala ta yake cewa wata rana sai yana abubakar ya haɗu da ni a masallaci hanzala ya fito masallaci ya zo ya zauna yana abubakar ma ya fito sai ya gan shi wa ƙala sai sai yana abubakar ya ce kai fa anta ya hanzala ya ka kwana ko ya kai ni gaisuwa dai wani kana lafiya hanzala kana lafiya kuntu hanzala yace sai na ce na faka hanzala ina fa lafiya hanzala ya yi munafunci ashe hanzala munafiki ne baka sani ba kala subhanallah ma ta kula sai na abu kai ce subhanallah wannan wata magana nake faɗa ne haka kultu sai na ce wallahi abin da yasa kaji na ce ma na yi munafunci na kunu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna zama gaban manzon Allah yuzakiruna bin nari yana mana wa'azi da wuta wal jannati yana mana bishara da aljanna hatta ka an na ra'ayul aini saboda tsabar tsarki da gaggatawa da gaba a gaban manzon Allah haka man gashi muna ganin abu da idan mu kun wuta manzon Allah ya faɗa sai mu gashi kamar muna ganin ta idan mu in aljanna ya faɗa sai mu ga kaman gashi muna ganin sa da idan fa idza karajna amma idan muka fito daga wajen manzon Allah ni inji rasulullahi sallallahu daga wajen manzon Allah afasna sai mu zo mu yi wasa da azwaja matayen mu halal ne wannan idan muka zo muka wasa da matan mu kuma wal aulada muka zo muka wasa da ƴaƴan mu walzi'ati muka je muka yi nishadi a gona muka shakata a gona muka tafi gidan gona ko lambu ko gadina ko waye muka shakata hana shi na kasira sai mu ji mun manta abubuwa da yawa da muke gani a gaban manzo Allah din nan da muka gani ala abubakar sai sai na abubakar yace fa wallahi inna la laqami sulha to kai in wannan ne munafici ai dukkan mu munafikai ai ni ma wannan tana samu na yanda ka jin nan tana samu na ala hanzala sai hanzala ya ce fan talakna sai muka tafi a nawa abubakar ni da abubakar hatta da kalla ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka shiga wajen manzon Allah qultu sai na ce masa na faɗa hanzala ya rasulullah ya rasulullah hanzala ya yi munafinci ga munafikin mu kadin nan hanzala ya zo fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce wa ma zaka me wannan munafincin da kai bari in ji in munafinci ne to shari'a bari ta ji wa ma zaka me wannan qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah na kulu indaka in muna nan muna zama wajenka to zakiru na bin nari kana gargadar da mu da wuta wal janna kana tunatar da mu wuta da aljanna hatta ka an na ra'ayi ainin kamar muna kallon su da idan fa iza karajna in muka fita mun duka da wajenka afasna muka je muka yi wasa da azuwa da matayen mu wal aulada da ƴaƴan mu wal bai'ati da gonakin mu wannan shi na ka sai mu manta tibi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina yake hannunsa inna kum law tadumuna da za ku dawwama alama ta kununa inji a irin yadda kuke a gabana da za ku dawwama kamar yadda kuke a gabana da irin wannan imanin da irin wannan yakinin da irin wannan ma'arifa din wa fi zikiri da za ku dawwama a cikin ambatan Allah la safahatkumul mala'ikatu da mala'iku ta dinga hannu da ku ala furushikum akan gadan kuma sai mala'iku ta dinga zuwa tana gaisa da da za ku dawoma akan haka wa fi turikikum akan hanya ma sai mala'iku ta dinga gaisa da ku saboda sarkin ku ya kai haka walakin ya hanzala sai dai ya hanzala waye zai ce zai iya barin rayuwarsa ta zama haka sa'atan wa sa'atan lokaci lokaci dai hanzala a zo ka zo ga ku zo gaba na din ku yi wannan harkin ku ga abin kurukuru ku tafi kuma ku je ku yi wasa da matan naku da 'ya'yan naku ku tafi gonakinku ku yi ta zikiri ku yi ta zikiri wani lokaci wani lokaci kuma ku je ku yi nishadi hanzala wanda sa'atan wa sa'atan lokaci lokaci ne wa karrara hadhihi kalimatu wa zalla ya dinga karrara ta salatu marat yadda ya karrara ta sa uku sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan sa'atan wa wannan horo ne lokaci lokaci sahihi muslim wannan ingantaccen muslim ne ya fitar da shi da turmi wa rasul kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba kaman sa wajen Allah din nan dan gatan Allah din nan wanda ya fi dukkan yan adam amma kuma a take anan dan adam ne wa kanat hayatu sallallahu alaihi wasallam rayuwar manzon Allah misalan misali ce ra'i'an mai kyau lil hayatul insaniyati ga rayuwar dan adam al-mutakabi da cikakkiya fa huwa fi salawati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dawo ɗakinsa in ya dawo cikin masallacinsa yusalli zai yi sallah wa yutilu ya tsawaita sallah har kafafuwa su kumbura ya tsawaita alkushu a kankan da kai wal buka a da kuka wal qiyama da tsayuwa hatta ta tawarramu kadama har kafafuwansa ta kumbura wa huwa fil hajj in aka zo wajen magana Allah kuma la yubali bi adam zai kula da kowa bai damu da kowa bijan billahi walakin na tare da haka ma'al hayati manzalar haka yana tare da rayuwa wannan yana tare da mutane basharun dan adam ne sauyin daidaitacce ya hukun ɗai ba za ga yana kan kayayyakin daɗi ya shi da kansa yana yin tsumi sallallahu alaihi wasallam ya jika dabino ya dinga shan ruwan jikakken dabino din na kwana uku in ya shiga kwana uku ya zubar dan kai ya zama giya kuma yana son daɗa tsaki yana shan zuma yana abu waya bushu za a ga manzo Allah yana murmushi wa yabtasimu yana murmushi yana dariya za a ba da safe sun ce zama ike kaman kowa mu in magana na dariya ce a yi da shi in ta kuka ce a yi da shi sallallahu alaihi wasallam wai da'ibu yana wasa sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wayan zahu yana wasan kakaci ya sa musu suna ma ya wasan kakaci ma yayi abin da ake cewa tsokanar wani ma yanda zai ji nishadi ya abu ya tsokane shi da wata magana ma yana da zagir wanda manzo Allah yake tsokanar sa badiyatuna manzo Allah yana cewa dan kauyen mu yana manzo Allah yana wasa da zahir yana cewa badiyatuna dan kauyen mu to manzo Allah yakan wasa da ya taho za mu zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi zahir yana tsaye manzo Allah ya biyo ta bayan sa ya biyo ta irin kaman abin nan da ake yi ya kama ce ta yau na kama sai siyarwa yace ai ka kai ni kasuwa za ka ci riba ba ya rasulullahi amma ga wa'ancan in ka kama ka siyar shine ya nuna masa surukansa sayyidina Abubakar yace su ne wanda in ka kama ka siyar za ka ci riba sayyidina sallallahu alaihi wasallam to haka manzo Allah yake wayan zabu yana wasan kakaci wala yaqulu illa al-haq amma bai faɗa sai gaskiya kaga ba wai ko in ya wasan kaka ce na wannan kuma zuciya ta dan huta jiki ya dan huta nishadi ya dawo in ya koma wa sallolin nan nasa kuma sai ka ce ba shi ne wannan muka gama hira da shi yanzu muka wasa in wani ya tabo Allah sai ga suna mamaki wai kaman ba annabin nan da ya dariya dazu da mu mai sakin fuska mai taushin zuciya din nan ba kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbu surura yana son farin ciki wa ma ya jilubu duk abin da zai jawo farin ciki manzo Allah yana son ko hanya aka faɗi sunan banza ga hanya aka faɗi wani suna mai kyau ga hanya to mai suna mai kyau din nan manzo Allah yake yuhibbul falil hasan sallallahu alaihi wasallama wa yakrahu al huzna manzo Allah bai son bakin ciki bai so yaga an damu bai son an yaga ana cikin damuwa wa ma yadfau ilai da duk abin da zai jawo damuwa manzo Allah bai son wannan min diyunin damuwan nan bare bashi bashi yana daga cikin abu mai jawo damuwa a ga mutum da ya ba daɗi wa mata'iba da masifu kala kala zaka ji manzo Allah yana neman tsari da shi wa yasta'izu billahi min sharri Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzn Allah ina neman tsari da kai daga damuwa ta iyali ko ta kaza wal huzn da bakin ciki babba kuma to manzo Allah yana nema Abu Dawuda to wa min maruya yana daga abin da aka rawato min mizayi na daga wasan manzo Allah kakacinsa anna imra'atan wasan kakacin sa sallallahu alaihi anna imra'atan ajuza wata mata tsohuwa ja'atu ta zo masa ta kuri lahu tana ce da shi ya rasulullah kudu Allah li ka roƙan min Allah an yi dikila lil jannati ya shigar da ni aljanna fa qala laha sai manzo Allah yake ita ya umma fulani ya babarwa ne innal jannata la yadkhulaha ajuzu ba kidan aljanna tsohuwa za ta shiga ba da bai aljanna za ta da ke kuma ce ai aljanna tsohuwa ba ta shiga wanda akatul mar'atu mata ta ji tsoro wa bakat ya kuka zannan min ha tana zato annaha lan tadkhulal jannata asla wai gaba ɗaya ne ba su shiga ba anan mara azalika da manzo Allah ya ga haka bayyana laha garar da hutu manzo Allah ya dade take ba haka muke nufi ba ai wai sai an mai da ke budurwa amma tsohuwa irin wannan mai za aljanna za ta dake kaga yanzu kuma nishadi zai shiga jikin da ta abu innal ajuza lan tadkhulal jannata tsohuwa ba ta shiga ba ajuzan tana tsohuwa bal yunshi'u Allah kal'a sai Allah ya mai da ita wani halitta ya mai da ita budurwa fata da kula hasha bata sai ta shige ta tana budurwa bikiran budurwa wata la alaiha qawlu ta'ala ay karanta mata qur'ani inna ansha'ana hunna insha'a faja'alna hunna abkara urban turaba manzo Allah ya karanta wannan wannan to wannan kenan alqulubu zukata to alhamdulillah asha da salatul fash to dan irin wannan ayoyi su in ba ai bayani ba su suke su suke abu Alhamdulillah.